الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗanwaci gaba karatun da muka saba yi a wannan yini na asabar yau muna 11 ga watan rabiul awwal hijiran manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1441 wanda ya daidai da watan kwana na bakwai wata na goma sha ɗaya miladiya tana da 2019 sati da ya gabata mun tsaya akan faɗan malam da ya ce bayan ya yi bayanin mutanen annabi nuhu alaihissalam bayan mutuwar shi suka riki hotuna na nagartattun bayi daga baya suka zamanto gumaka ne wanda aka kai ga bauta musu ƙarshe dai malam ya kawo bayanin cewa manzala sallallahu alaihi wasallama shine ƙarshen manzanni wa akhirur rusul muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma bayanin wannan gaba ta gabata muka shiga wa huwa alladhi kasara suwar haula salihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya karya gumakan wa'annan mutane guda biyar da saurorin alloli na Qurayshawa da wanda sauran kabiloli na Larabawa wanda suke cikin Ka'aba 360 kamar yadda muka gani a shekarar da Allah maɗaukaki ya ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama cin nasara ta buɗe makka ba tare da yaƙi ba shine kalkashin wannan gaba ya ce ai annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kassara suwar al-asnam wa dhalika yawm al-fath hina dakhala al-ka'ba manzala sallallahu alaihi wasallama ya karya wannan gumaka lokacin da ya shiga cikin ka'aba fa wajada haulaha wa fi wa fiha 360 sanama ya samu gumki tsakanin cikin ka'aba da wajen ka'aba gumki 360 wa ja'ala yata'anaha alayhi salatu wassalam bil hirbati zala sallallahu alaihi wasallama yayi kasuka wannan gumaka da hirba hirba wani karhe ne wanda yake da tsini daga ƙarshe wanda ake sawa a ƙarshen mashi shi ake cewa hirba to da wannan makami ya yi kasuka wannan gumaka wahuwa ya kul iya faɗin faɗa Allah maɗaukaki iya cewa waƙad ja alhaƙu wa zahaƙa albatilu inna albatila kana zahuka tabbat gaskiya ta zo shine tauhidin Allah ya zo cikin Ka'aba wa zahaƙa albatil ƙarya kuma ta rogaje inna albatila kana zahuka domin ƙarya duk inda take ta dai lalacewa rogajewa nam qala arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allaha kathira kalkashin wannan gaba shine mala yace ai anna Allah ba'atha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam cewa Allah madaukaki ya aiko manzon shi Muhammad wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ila qaumin ya zuwa wasu mutane ya ta'abbaduna wanda suke bauta lakinnaha ibadatun batila sai dai wannan bauta da suke yi bauta ce batatta ma anzalallahu biha min sultan wanda Allah madaukaki bai sabkar da wata hujja ba akan wannan bauta wai tasaddaquna suna yin sadaka wa yaf'aluna kathiran min umuri alkhair suna aikata abubuwa masu yawa na alkhairi lakinnaha la tanfa'uhum sai dai wannan ayyuka ba sa amfanin su li'annahum kufar saboda sun bar babban sharadi na karba ayyukan bayi shine imani kafirai ne shi yasa Allah madaukaki yake cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura da abinda kafiri zai yi a wannan duniya na taimako na alkhairi sai dai Allah ya sakauta mishi da wani jin dadi na duniya amma a lahira baya da rabo saboda bai yi imani ba to anan ma Allah bai karbo ba ayyukan su ba wa min sharti taqarrubi ila Allah ta'ala na daga sharadin kusanta ya zuwa ga Allah madaukaki an yakuna an yakuna almutaqarribu ila Allah musliman cewa wannan wanda yake so ya kusanta ya zuwa ga Allah ya kasance musulmi ne wa haula'i ghairu muslimin wa'annan kuma ba musulmi bane ba قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون سنة نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عندهم مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم, غيرهم من الصالحين أي أنا نهي أنهم إنما يعبدون هؤلاء الأصنام سنا بوتاوا وأنهم قمكا lituqarribuhum ila Allah zulfa domin wannan gumaka su kusantar da su ya zuwa ga Allah kusantaswa faminhum fahum muqarran muqirruna bi annaha duna Allah su da kansu kafirai sun tabbata cewa gumakan wannan wa kuma bayan Allah ne wa annaha la tamliku lahum naf'an wala darra suna da imanin cewa wannan gumaka ba za su musu amfani ba ba su mallaka masu wani amfani ba barantana wata cuta wa annahum shufa'a'un lahum inda Allah azza wa jal suna rayawa cewa wannan gumaka su za su cece su wajen Allah madaukaki mai girma da buwaya walakin hadhihi ash-shafa'a sai dai wannan ceto da suke nema ga wannan gumaka shafa'atun batilatun ceto ne na ƙarya la tanfa'u ashabu ashabaha batta amfanar da ma'abutanta لأن الله عز وجل يقول دوما الله ما يجرما دبوايا إيا تيوا فما تنفعهم شفاعة الشافعين ceton masu ceto ba zai amfane su ba saboda sun bar sharaɗi na ceto shine imani وذلك لأن الله تعالى لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم domin Allah maɗaukaki bayya yarda ga wa'annan mushrikai shirka su ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم كما بيا يوا يباس إذني دسيتو لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل domin babu ceto sai ga wanda Allah maɗaukaki ya yarda da shi su kuma Allah bai yarda da su ba wallahu la yarda li ibadihi al-kufra Allah bayya yarjewa bayan shi kafirci wala yuhibbul fasad kuma Allah bayya son banna a doron ƙasa ko fasadi fata'alluqul mushrikina bi alihatihim ratayuwa da mushrikai za su yi kai ko suke yi da allolinsu ya'budunaha suna bauta mata wa yaquluna suna cewa ha'ula'i shufa'auna indallah wa'annan sune za su cece mu wajen Allah madaukaki ta'alluqun batilun wannan rataya ce ko ɗanfara ce ba ta ƙarya ghairu nafi' wadda ba ta da amfani bal hadha la yuziduhum min Allah ta'ala illa bu'dan bal irin wannan tsabi'a ba abin da za ta dada musu game da Allah sai nisa kawai za su ƙara yin nisa ne ga Allah madaukaki ala annal mushrikina yarjuna shafa'ata asnamihim cewa wannan mushrike suna kwaɗayin ceton gumakansu bi wasilatin batila da tafarki ko hanya lalatatta wahiya ibadatu hadhihi al-asnam shine bautawa wannan gumaka ina har yau idan wani zai zo ya bautawa wani da sunan zai cece shi ranar lahira ba Allah ba to wannan bautar shi ta ƙarya ce kuma ceton wannan ba zai same shi ba wa hadha min jahlihim mala yace wannan kuma ya faru ne dalilin jahilcinsu wa safihihim da wawancinsu an yi hawilun takarruba ilallahi ta'ala bima la yuziduhum minhu illa bu'dan cewa kokarin kusanci da suke zuwa ga Allah madaukaki da abinda ba abinda zai dada musu sai ma nisa ga Allah madaukaki fa ba'atha Allahu Muhammadan yujaddidu lahum dinahum دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيره قال يقول المؤلف wanda ya walla halittahin wannan wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi yake cewa innahum ma zalu ala hadha al-kufr ba su gushe ba akan wannan kafirci wa huwa ibadatu hadhihi al-asnam shine bautawa wa'annan gumaka lituqarribuhum bi za'mihim ila Allah ta'ala domin ta kusantar da su a tunaninsu a raya wasu zuwa ga Allah mai girma da madaukaki hatta ba'atha Allahu rasulahu har sai da Allah madaukaki ya aiko manzon shi wa khataman anbiya'ihi cikamakin annabawan shi محمدا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بالتوحيد الخالص الله مدوككي يا ايكو shi ne da tauhidi tsantsa yad'u an-nasa ila ibadatillah iya kiran mutane ya zuwa bautar Allah madaukaki wahdahu shi kadai wa yuhadhdhiruhum min ash-shirk kuma iya tsoratar da su daga shirka qala Allah ta'ala Allah madaukaki iya cewa إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار للي وند يجمع بوتا الله دون الله فقد حرم الله عليه الجنة الله مدوكك يا حرم تامش الجنة ومأواه النار كما متترشي مكومش وتا مأوى أبندا ذاك جي كلبي إذا وانا أبو يفرقي جي كي صورة الدكي ملبا to can matattararsu ko malabarsu ita ce wuta wa mali zalimi na min ansar kuma babu ga azzalimai wasu mataimaka wanda za su agaza musu su hana musu wannan azaba da Allah maɗaukaki zai musu wa yubayyinu lahum manzala sallallahu alaihi wasallam ina iya musu bayani annal ibadata haqqul lillahi wahda cewa bauta haƙƙi ne na Allah shi kadai wa annahu la yajuzu sarfu shay'in minha bi ghairillah bayya halitta canza akala ko karkata akala wani abu daga wannan bauta ga wani Allah madaukaki li ghairihi subhana ga wanda ga wani wanda ya tsarkaka sai ga Allah wanda ya tsarkaka da dukkan tawaya wa ta'ala ya daukaka la li malakin muqarrab ko da dai batta cancanta a karkatar da ita ga wani mala'ika mukusanci kamar su jibril alaihi salam wala li nabiyyin mursal batta cancanta ga wani annabi wanda aka aiko fadlan an ghairihima ma a ce ga wani su faqala ta'ala sai Allah madaukaki yake cewa alam a'ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim ashe yanzu ban ku ɗauki alkawali ba na ba ku alkawali ya ku ɗiyan adam Allah ta abudu shaitan cewa kadda ku suke ku bautawa shaitan innahu lakum aduwwun mubin lalle shaitan ya kasance gare ku miƙiyi bayyananne wanda zai gwada kiyayyen shi karara gare ku wane budu ne an ɗau na ɗauka muku alkawalin cewa ku bauta min ni kadai na ce muku haza siratun mustaqim kuma wannan shine tafarki wanda ya zama to mai kake wa qawluhu da yace yujaddidu lahum dina abihim ibrahim ya sabantan musu addinin mahaifinsu ibrahim alaihissalam ka annahu yushiru ila qawlihi ta'ala kai ka ce iya nuni ne zuwa faɗa Allah madaukaki da yace ثم أوحينا إلى إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين sannan muka yi wahayi ya zuwa gare ka an tabi millata ibrahim hanifa cewa ka bi tafarkin annabi ibrahim hanifan wanda ya karkata daga dukkan shirka ya koma ya zuwa ga tauhidin allah madaukaki wa ma kana min al-mushrikin kuma bai kasance ba daga mushrikai wannan kuma babi ne na taukidi in ba haka ba kasancewar shi ya karkata daga shirka kenan bai kasance ba mushriki amma duk da haka Allah madaukaki sai ya korewa mai shakku shakkun cewa ya taba shirka sai ce wa ma kana min al-mushrikin bai kasance ba daga masu shirka wa qawluhu fada shi da yace mahadun haqqul lillah cewa wannan ibada ibada mahab tsantsanta haƙƙi ne na Allah ai khalisun haƙƙo me yake da suna ne haƙƙi ne wanda ya zamanto tsantsa na Allah maɗaukaki ya ƙulu rahimahullahu ta'ala wanda rahma Allah maɗaukaki ta tabbata gare shi iya cewa inna ha'ul mushrikin inna ha'ula'il mushrikin cewa wannan mushrikai allazina bu'itha fihim rasulullah wa'anda aka aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikinsu yuqirruna bi anna Allah wahdahu huwal khaliq suna tabbatawa cewa Allah madaukaki shi kadai shine mahalicci wa annahu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard sun tabbata cewa Allah shine ya halicci samai da kasai wa annahu huwa alladhi khalaqahum sun tabbata cewa shine ya halicce su wa annahu huwa al-mudabbiru lil umur shine kuma mai jujjuya al'amura kama zakar Allahu anhum kama yadda Allah maɗaukaki ya ba da labari game da su fi ayatin adidatin min al'ur'an al-karim daga ayoyi cikin ayoyi masu yawa daga al'ur'ani mai girma na daga cikin wannan ayoyi ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki iya cewa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah khalaqahunna al-azizul azim alim da dai a ce za ka tambayi su wane ne ya halicci sammai da kasai laiƙulunna wallahi ko tabbata za ka ji suna cewa khalaqahunna al-azizul alim ba wanda ya halicce su sai al-aziz mubwayi al-alim wanda ya zamanto masani da abin da bayi suke aikatawa kuma shine Allah madaukaki wa qawluhu ta'ala da faɗa Allah madaukaki da yace wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah da dai a ce za ka tambaye su wa ya halice su za su ce ma Allah ne tabbat za su ce ma Allah ne shi yasa ya kawo wannan adatu taukid guda biyu lamu taukid da nunu taukid na kore shakku akan cewa bassa shakkun cewa Allah madaukaki shine ya halice su qala wal ayatu fi hadha al ma'na kathiratu ayoyi a cikin wannan ma'ana suna da yawa lakin hadha la yanfa'uhum sai dai wannan bayya amfanar da su li'anna hadha iqrarun bi rububiyyatin faqat domin wannan kawai tabbatawa ce da rububiyya ta Allah madaukaki ayyuka ayu bangaren imani na bangaren ayyukan Allah madaukaki wala yanfa'u lil iqrar bi rububiyyati hatta yakuna ma'ahu al iqrar bil uluhiyyati tabbataswa da rububiyya ta Allah madaukaki bayya amfani har sai an tabbata da uluhiyya Allah madaukaki cewa Allah shine kadai ya cancanci a bautawa wa ibadatullahi wahda shi kadai ya kamata a bautawa wa alam anna al-iqrar bil rububiyya ka sani cewa tabbatawa da tauhidi na rububiyya yastalzimu al-iqrar bil uluhiyya iya tilastar da tabbatar da tauhidi na uluhiyya wa anna al-iqrar bil uluhiyyati cewa kuma tabbatar da tauhidi na uluhiyya mutadamminun al-iqrar bi rububiyya ya kumshi hallau tabbatar da tauhidi na rububiyya kinan wancan iya sanya tilas ne idan kai imani da rububiyya Allah da rububiyya Allah madaukaki to dole ka tabbata tauhidi na uluhiyya shi kuma tauhidi na uluhiyya ya kumshi tauhidi na rububiyya qala al-awwalu amma al-awwal tauhidi na farko فهو دليل ملزم أي أن الإقرار دليل ملزم لمن أقر به أن يقر بالألوهية cewa dalili ne wanda yake tilastar da cewa duk wanda ya tabbata Allah maɗaukaki shine mahalicci shine mai rayawa shine mai kashewa shine mai arzitawa shine mai ba da lahiya shine duk wata alloba ko matsala in ta samu bau wanda ake fuskanta ya yaye ta shi sai shi to wannan dalili ne wanda zai tilastar da kai to ka tabbatawa Allah madaukaki shi ya cancanci kadai abotawa li'annahu idza kana Allahu wahdahu wal khaliq domin idan Allah madaukaki ya kasance shi kadai ne mahalicci wa huwa al mudabbir shi kadai ne mai jujjuyar da al'amura wa huwa alladhi bi yadihi malakutu kulli shay kuma da hannun shi ne shi ke da mallake da dukkan halitta da abin da take tare da shi falwajibu an takuna al'ibadatu lahu wahda eh kasance wajibi ne bauta ta kasance tashi ce shi kadai lali ghairihi ba na wani shi ba shi yasa babu wani mafi zalunci wanda zai dauki haƙƙi na Allah na bautawa ya ba wani Allah wanda ba shi ke halitta ba wasani tauhidi na uluhiyya mutadamminun lil awwal shi kuma ya kumshi tauhidi na farko ya'ani abin nihi anna tauhid al uluhiyya tauhidi na uluhiyya yatadamman tauhid ar rububiyya li'annahu la yata'allahu illa lirabb domin bayya allantuwa sai ga ubangiji azza wa jal alladhi ya'taqidu annahu huwal khaliq mutumin da yake kudirin cewa shine mahalicci wahda shi kadai wa huwal mudabbir shine yake jujjuyar da li jami'il umur dukkan al'amura subhanahu wa ta'ala wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya wa ta'ala ya daukaka ina ga muna iya tsayawa a wannan gaba dalilin lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونتوب إليك